إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوا قش الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka ga shi dai tahiya na tahiya yau ga mu hau sha kwanci ishirin da bakwai ga wata na Ramadan daren ishirin da takwas kenan muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi dukkan ibadodinmu da azuminmu gaba ɗaya Allah samu cikin yantattu daga wuta cikin bayi da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata na Ramadan amin rabbal alamin to in wa insha Allah za iya kira kuma kahin mai karantawa ya zo za iya kira da kai tsaye a lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0162 ko a lamba ta move mai lamba 94 32 50 an za a kira insha Allah kuma a yi ƙoƙarin kawo da waya a lokacin kira don a ji abin da mutum ke faɗi Allah ta bike mu assalamu alaikum na'am yanzu zaka sha karanta shidda da arba'in da takwas arba'in da takwas da takwas to assalamu alaikum na'am ha? to bismillah da sa radio radio kusanki kashe da ma to na gane shi ke na kishora bismillah assalamu alaikum na bismillah wa alaikum salam الحمد لله
يا قطب الحمد لله نعم سمعنا ما شاء الله نعم wannan dai cikin nuni dai nake da cikin ya karami dai nake da malam eh wallahi malam gashi nan dai an gode ma Allah dai komai amai wallahi malam
to me tambaye me tambaye ki a ciki aman ko kuwa aji azumi ko me tambaye ki
na haki me ki tambaya a ciki
tambaya da nake malam kamar azumin haka nan ma nake yin shi amma akwai wanda na sha daga baya yanzu mu sha ɗaya ina eh yi ina sa ina ba da abin da suka ce abinci na ce kuma ai ina iya rama shi
can da can da ya ga miki can na'am to ina fatar da kenan sai kokarin kawo da rediyo a lokacin kira kuma wannan lambobin su ne mutum zai kira wanda aka bada ko da ta lamba daban wannan su ne muke ɗaukan kira a kan shirin lamba ta- ma ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 yana kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu ya lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 bismillah assalamu alaikum lafiya alhamdulillah
yawa kun ta tambaya da nake so na'am kamar wai wai wai sai a rika cewa kamar yaro kamar in yi tsari ko kuma fitsari ne a guri kamar mutum ka ɗauko ruwa ko a buta ko a mota yawa an ka zuba wai a ce wai in baka tara ba hannu wai sauran ruwan ma ya lalace
to
kun fahimce da nake nufi na gane
yawa kuma na biyu kamar ina azumi ne wajen kurkure baki ba da shi ne a bakina ya yi azumi to shi kenan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah to a takaice dai eh, mai magana ɗaukan alkur'ani da jini gaskiyar magana wajen jamhur kuma magana ce mai ƙarfi ba ɗaukan ƙur'ani illa akwai kamar cikin sulbukhari babi na musamman karantawar aka abin da aka haddace amma ɗaukan ƙur'ani ga mai haila gaskiya ba wata zarura bai dace a ɗauka kuran ta kanta abin da ke kanta kaɗai wannan akwai ruwa da ta kawo haka nan sai maganar akwai fatawa ta kawo haka nan akwai maganar cewa magana mai ciki da ta yi magana an baki fatawar cewa akwai fatawa ta mai ganin cewa yan hadda gaske ne an kasan ne fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas masu ganin cewa za a ciyar da abinci ba a ramawa wannan daga cikin fatawai da kuma masu ganin ana ramawar bayan an ciyarsa wannan ra'ayi ne na ta musaba wallawa Allah sai maganar zuba ruwa zuba ruwa a tsarari sai a ce he mutum ya tare hannu in bai tare hannu ba wai bai ba nan ba gaskiya bane ba ko da moda ko da famfo ko da tiyo inda an zuba ruwa kan tsari yayi misali a nan salon lokacin da aka yi da wani ba kauye ya tsari a masallacin shi ai kurin a dauko gugan kurin a zuba dan wannan kurin hira ce ma mara fa'ida kurin wannan kurin ba nasi bane ba kurin he mai magana dan kana kurkur baki kaga jini jini bai bata azumi gaskiya kun ka taho su kurin ba abin da zai maka assalamu alaikum Na'am, bismillah. A? To, bismillah. Bismillah. Bismillah, yi magana. Bismillah. Ah. Na'am. Assalamu alaikum. sai magana to to mai magana ta fudda kai kenan zakatul fitr zakka ko muka ce a hausa zakka wadda take kama wanda yake ya kawo ƙarshen wata na ramadan da babba da yaro har na goyi da aka haihuwa yau kowa iya ciki don wanda kake yaunin ciyar da su kai za ka hudda zakka su ta zakka in akwai hali abinda yake abin huddawa asali sa'i guda ne muddi hudu ko mutum guda inda abin awo na muddi idan abin misali masu da shinkawa da makaroni da kuskus spaghetti ba a wani makaroni ko spaghetti a cikin muddi domin awon bai yi zawa daidai wani wuri balle makaroni akwai ta kororo vid wuri wanda ba kuma a ciki a takaitar su makaroni su spaghetti sai wanda auna sai dai a yi ba da kilo to abin da ke ma'aunin kilo na zamani ana cewa ka auna kilo biyu da rabi ko wani mutum guda ko shinkafa duka an kawo da kilo biyu da rabi ka hudda zakat kono ta mutum guda ko wani mutum kilo biyu da rabi wannan shine sai mai maganar kuma cewa za a ba wannan duka wanda mai aka ce za ka hudda in kana da hali wanda sallah ta zo halawa shagarin sallah da sahi baka mallaki ba abin da za ka bada to kai zakka bata kama ka bata hau ka ba kuma ba da ɗora maka kaje ka ciyo bashi ka ɗora kai abin da Allah bai ɗora maka ba kurin kana daga cikin maciyan ta arana wanda za a ba zakka ka fitar amma kai baka ba kuma ba abin ka bashi daga baya na ka san haka a karkara a ce mutum kullum da kaka bayan sun yi noma karkara yan malami zai iya amsa iya amsa zakka kono iya amsa wannan ba gaskiya bane ba zakka kono in ta huce ta huce wanda Allah bai dora ma bawa abinda ba shi da hali kanshi zai misali yau ka samu kuɗi ka zama mai kuɗi ya ce kawo da shi kawo da zakka da kai shekaru baka da kuɗi kana talaka gaskiya ba haka bane ba bakin sallah in ta zo baka da hali a ran nan kurin zakka ko ba ta hauka ba ko ka samu kai da kana cikin maciyanta a ran nan akwai masu akwai masu badawa assalamu alaikum lafiya alhamdulillah wannan muna da tambaya to bismillah Allah sana sani
lillahi dama min kulli shaytan wa hama min kulli ainin nama yaran da kuma kama kana iya karanta musu a idan suke gaban gaba ana ma suke gaba da yake wa
aha
kenan muna fatar shi da kenan masu kiran lambar da za su yi kira da mai ɗaukan waya ya zo za su yi kira ne a lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-neuf zero un soixante-deux lamba ta mu tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan quatre-vingt-quatorze trente-deux cinquante quarante-deux Allah mana mafuka muna magana yan wazar kalkunu za a bada da hatsi da dawa duk da akwai masu a bada tsakatsakiyar abinci ba ce ba wai dole abin da kake ci shine wai zaka bada magana ba haka bace ba abin da ake bana zaka bada annabi ce a bada tsakatsakiyar abincin gari akwai wani misali wani dan rigima ne kullun shi ya ci kuskus ya sha wani abu wani abu da yake ya kare shi ma ya ce kawo da cikin kuskus a kuspageti abinda aka yi magana kurin abinda a tsakatsakiyar abinci a gari wani abinci ne kai ka bada ba misali abincin da yake mahi mai arha kuma baka ba da ba wanda yake mai tsada ba dora maka ba saban ka wani mai tsada wani balai bane amma zaka tsakiya yanzu misali ka ce mu anan abincin a ci abincin karshe da ma'anan misali a ce wani gawar rogo shine mai abinci gawar rogo ko wake shi aka dauka a ƙasa hatsi iya sanin sama sama sai su shinkafa kuma wani abu na abarkance da su kusa sauransu shi ne ci aka gaba da abinci tsaka tsakiya kenan akan tsaka tsakiya ba ce ba abin da kake ci sun da abin da kai shi mai tsada ka bada an ka bada yayi ba mun ba ɗaukan ka wace kawai mai tsada da yawa ba shi ne tsaka tsakiya abin da aka aka ce amma kenan bai kamata ka bada na ƙasa kana da hali shine kurin magana kenan wanda yake da hali ya bada shi kenan ba maganar a ce wani bai da hali wai har ma da akwai ruwayoyi da suke kawowa wanda ruwayoyin ne ba su inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa wai wanda ya azumi bai hudu zakar fitar ba azumin shi yana mallaki a sama sai ya hudu zakar kono kenan talaka azumi kuna kenan talaka akan haka talaka kullun azumin shi ya mallaki kenan azumin talaka kenan a mallaki yake haya mutu a mallaki yake tunda bai da halin muddawa wannan magana bata da asai bata da inganci gaskiya maganar azumi daban zakar kono daban azumin ka in ya huce ya huce in mai kyau ne zakar kono kuma inda hali ka bada idan baka bada ba ana ban ka bashi in kana da hali kuma wanda bai da hali Allah bai dora mishi ba Allah subhanahu wataala ya huda nasin Qur'ani la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai abinda bai bashi ba baka daga ciki in sallah ta zo baka mallaki ba saman abincin wunin ga na iyalanka ba dora maka ba nemo bashi ko ka ce daga baya in ka samu in ka samu kuɗi ka ka bada koko in kawai ne suka yi noma zakka bi suke hudda yan kawai mai yawa a karkara da zakata kayan ta gona kuma da zakata kono wani kuma dora musu ne ake zaka mahi yawa masu dora musu su ake ba malami zai zo ce ka hudda to za ka yi malami zai ka hudda ka zo ka hudda ka ba malam shi gaskiya ba haka bane ba da yawa an dauka suna shan wahala wani lokaci zakar kanta ta kayan gona ba ta hauka ba ya ce ka hudda ya ga mutum ya dan buhunci daya buhunci biyu buhunci uku a ce ya hudda zaka zaka ba zaka ba zaka ba zaka akan kayan gona musu kai ba wuski kaji uku shine misali muna cewa tiya buhu mai tiya arba'in akalla ka samu shidda ta kun zakka ta kama ka amma dan buhun ga biyu buhun ga biyar zakka ba ta kama ka ba gaskiya wannan shine a muna magana zakka kono tana hawan mai hali kuma idan sallah ta yi garin Allah ya waye ba a so ta huce idi in ta kai bayan idi to ha ta canza annan sallallahu alaihi ya ce wanda ya bada ta kahin idi ita ce zakka karɓaɓɓa mai lanin zakka fitar wanda ya bada ta bayan idi to dole ka bada don ta hauka amma kuma ba ka samun lada irin lada da ake ba mai zakka kono kajin ki daga mata mutum dimin hudawa duk da akwai masu kamar abu labin umarni iya gama ka huda sauran kwana biyu misali ana misali dubo hari misali litinin kana hudawa ka yi ga wata illa bata zama wajibi kanka sai a lokacin da aka ga wata kenan amma da ganin wata kuma katta huce ta sawa idi kai ka huce ka aka ta idi shi ke bayan sallar idi ta lalace kenan ba lalace dole ka huda ba maka samu lada ne kenan a yi kokarin huda ta da wuri a ba masu haƙƙi kahin lokaci ya huce don lokacin da take na ladan na bace kahin sallar idi aka sallar idi za ka bada kuma ba ka da lada na zakar zakar ana hata an gane abin da ake tambaya sabon na musu
to malam ne yake tambayar cewa mutum idan ma'aihin shi na'am
mutum idan ma'aihin shi ya rasu na'am eh wace irin addu'a zai yi shikenan eh ma'aihi idan ya rasu babban abu zaka eh na Allahumma ghafir lahu Allahumma salli babanka ne Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir lahu warhamhu idan uwa ce Allahumma ghafir li ummi Allahumma ghafir laha warhamha duka uwaye guda biyu Allahumma ghafir li walidayya Allahumma ghafir lahum warhamhuma ka tamsa addu'a kana shine kuma damballe ma'ahi kuma iya da gabatar musu da sadaka da wannan addu'a kan lokaci da yin sadaka gare da abin da kai sadaka gare su da abin da kai mana alkhairi ya kai uwayenka babban abin da manzo Allah ya sallallahu alaihi karanta da sahabbai abin da ke a wannan uwaye bayan mutuwa yin rijiya inda hali ka gina rijiya ka bar ta kurin Allah kai mahaifanka guda biyu ko daya duk wanda kai insha Allah wannan duk wanda ya sha ruwa za a kai mai ladan bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala yan wannan yawa shine babban abin da ya kamata mana ɗaya sama ma'aihuwa balle Allah hore maka shine babban abu gaskiyar magana wannan shine da aka ce magana da annabi wani sa'ad ya zama annabi dan sa'ad bin ubada ne ya ma annabi tambaya rasulullahi baba ta tarasu me zan mata na inda ta samu dan bayar da ta wasiya ba yace iskir ma ka shayar da ruwa to wannan shayar da ruwa sun suka juya kun a warwarau ran mutuwa gumba aka kowa sha gumba shikenan a'a ba abin da nake ni aikace sa da abin da hamarishe ta share a Madina rijiya gina yan yau karkararmu suna bukatar ruwa daji suna bukatar ruwa wani allah ya hori mai kudi na in rijiya nawa amma kurin bai san fa'ida abin ba kurin an ce mashi kurin ya fi dawo ya taru malamai ba su jika 150 da yanka masa rago su fi dawo wani asali wannan fidawan ba ta da asali a sunna ga abin da ka asali kan babanka babanka sami lada kai tsaye kai ka sami lada to mutane an kaura ba a gaya musu abin da yake da mai anwani ga uwayensu kun abin da yake intera mutum da malam zai samu ba za ba kudin kudin fidawo kaga malam za ba kudin rijiyawa za ba migini kaga shi sa sai mutane shi kuma abin zai amfani ma'ayinka shi gaskiya magana abin zai amfani ga ma'ayinka mataccenka wannan gina rijiya ya yi amfani akan komai haka manzo Allah ce ku ku gina musu rijiya shayar da ruwa duk wani sha ruwan in wa ladan inda zaka baka iya kutanta misalin in wa ladan kishirwa dabba ta sha mutun ya sha annabi sallallahu alaihi labarin Allah subhanahu wataala ya gafarta ma wata karuwa dalilin shayar da kare iya kishirwa iya hafafa ta zo ta sharuwa ta kare iya lallagi ta shiga rijiya da takalminta hubbinta ta ɗauko ta bashi ya sha Allah ya gafarta mata karuwajinta dalilin shayar da kare ɗan wani da ka shayar da mutum ɗan adam ga sai wai an san kowa san kakaranmu na ke buƙatar ruwa da yawa yayin balarabe daga saudiya ko qatar ko dubai ya taso ya zo garinku ɗaya a garin mu akwai mai kuɗi zai gina rijiya goma kaga yan kawai wallahi wa a garin akwai masu kuɗi zai gina rijiya goma a kakar su wasu ke mara ko babban birni ko nuri misali ne ba san mahimmanci an ba yayin balarabe ya zo daga can dubai ko saudiya ya zo a gina muku rijiya ko sha ruwa wannan abin ya kan da sai haƙƙin malamai su waya mutane kai muhimmanci ga ma'ayyuka kawa an wa ma'ayyuka gare shi ba wa gare shi baya ya koma ga Allah kaman kai kuma da Allah hore maka dukiya ga ta na Allah duke ta mun Allah wani ta sa hali mai saiwa amma da ko aka wasu ba ko aka da ya kaji an ce kawai kaza dan gane je rijiya sai ka tara mai kudi goma a kawai su ba rijiya ɗaya dai wannan sai ka tara ya kamata a halka yana da muhimmanci kuma a walinka ne kai ka samu lada shi ma hinka ya samu tunda kai gina alherin kai ma Allah zai baka lada to mun iya babu wayewa kai ne masu kudi ne ba samar da haka to wajibi ga malamai su waye musu kai ko kai to ya mahimma da abin matsala matsala masu waye kai kai suke diba internet kullum na ka kuri ko a maka fidawa maka wane ne a ba su kudin su kashe kullum bisa ga maka hakika na bin zai amfane ka gaskiya kamata ku walka masu hali Allah hore maka ka je ka gina ma yan garin kurijiya ko ba uwaye gina rijiya kasalanta dan uwa ka gina mutane al'umma rijiya dabba ta sha mutum ya sha duk wanda sha annabta duk mai an ta sha kana lada duk wanda mutum da gaba wanda sha ya rayu an wallahi lada ne mai yawan gaske ya kamata wanda Allah hore ma su halka su je su gina dan su kansu dan uwansu kada gina manan kanka Allah kai maka lada baka lada kuma gina ma uwayen ka su ma Allah kai musu dan su ta ta kare kai ne ka sarar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin cewa kowa mutum ya mutu an yanke mai komai shi ta hada na gari to dan gari ko da cikin abin ba addu'a irin wannan aikin ne kina halka yan uwa kula da uwaye ban san koma ga Allah basu da kowa ya kai ka kula da su dan uwa ci gaba to mala wannan yake tambaye cewa wai eh zakka ko ne wai ana iya huddata sallah da kusurin kwana biyu ko kuma sai an ga wata ne yanzu na yi bayani akwai abdullahi bin umar yana ga sauran kwana biyu misali bace kwana kwana biyu misali dubu hari yanzu misali kamar litinin a sauran kwana biyu ko ɗaya ko irin wannan ana yi huddata amma ba ta zama wajibi kanka sai wata na ramadan ya tsaya amma ga don misali yanzu akwai misali masaba da hatsi ko dawa an san akan annabi ya ce an shari'a zakatul fitr saboda a taimaka masu karamin ƙarfi su samu abincin sallah to ran sallah ka ba mutum hatsi dawa yoshi zai kai isurwa a daba a baka ce a daka a nika a kai mashi na gaya da wala kai ka irin wannan kai muhimmancin a bada su kayan sallar shi yahi a bada a gyara mutum ya gyara gyara ya samu kenan abincin sallah a cikin hali mai kyau ina shi na ga bayanin da za a ƙara mishi na'am
yanzu dai cikin wannan kin tambaye kan zakka ko ne lokacin ta ne eh wanda yake cewa wai yanzu wai eh, ar- an waye gari da sallah shi mutumin bai da halin eh, abin wadda zakka wai sai wani ya ce mai a wai wannan kayan aiki na matan shi ma kawai duk dole ya an hudda su a sai da a hudda wannan zakka ce wai ya wannan bayani yake kayan shin banza kayan ɗakin mata kayan gani kun mutane ko da addini na kama sani kayan wato kayan ɗakin mata kayan shi ne ko na ka wacce ka hudu kayan aiki ka sai da kayan zakka ta fitar wannan mutane ko mu addini ma ba da'i bane ba wacce ka sai da kayan aikin gaje ka zakka ta fitar wa hoji maka ba ka da ba mutane har hira ka abu hali ko san kayan aiki akwai bukata aka yi su kayan ka yana bukata kai ɗakin ka na wuya kamar ka nemo ma abinda kake da hali aka dora maka ka dora ma mutum Allah ya dora sai da waye ka tambaye waye ya ce ka sai da kayan daki ka je ka je ka je ka fitar sai ka tambaye mutum ba har abin nan ra'ayi a ina Allah ya ce annabi annabi ce ba hali ne ce wata sai ma an ce ka sai da riga ka ba ka sai ka sai da riga kawai riga biyu ka sai da guda sai ka tambaye waye hoji akwai nan ra'ayi ra'ayi ne gaskiya wannan ba abin nace bane ba daga Allah ko daga manzon Allah ya ko me hali aka ce
to mala wannan yake ta- eh, take tambaye cewa wai yanzu ne daidai ba mu garba lokacin isha'i sai ta tana ba ta yi la'asar ba sai take tambaye cewa wai wace za ta fara yanzu za ta yi la'asar kin ne ko kuwa he ta yi la'asar kai tsaye kuma ta sallar isha daga baya
to sai wannan yake tambaye cewa wai me me yin duba za a bi shi sallah a'a da mai duba ba musulmi bane ba annabi duk duba ta ba annabi ta dole janjan boka ma ba ma shi ba me ba baka da ban duban kaje annabi ta kaka hurcin qur'ani annabi ta man ataka fina wa arafa fa sadaqa bima qul bar kafir min annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwaya cewa ruwa cikin sabu sunan sunan abu dauda ruwa ta tabbata duk wanda ya je wajen mai labarin gaibu kuma kai rarra labar abin da ya maka annabi ce ka kafirce ma alqur'ani abin da aka sauka mishi wata ruwa ka ce wanda ya je ma wajen kahin dan duba dan duba ka je ma ko baka yadda ba a baka labari baka sallar kwana arba'in yan uwa kenan duba ba duk wani yawan littafin na rida an ɗauka ziyar ne sa alil sa shifa an ka ɗauka kitabun rida ka ga daga cikin wanda musulmi ya kafurce mun da ilimin gaibu duk wanda yake da ilimin gaibu kafurci ne yadda ka kana mara ilimin gaibu ne duba ban labarin gaibu za a yi kaza a jama'ar shekara kaza za a yi kaza a Nijar za a yi shugaban kasa kaza za a yi juyin mulki kaza a yi kaza irin labarin da ake zawa ko bana ba za a ba bana za- damana mai damana mai yawa ce bana wagaya maka damana ba ta bata kewa wagaya maka dole labari na gaibu ƙarya ce maka dole in in ce an ce yaro ne ba mu gama gaskiya ta kurin katari ne an hayan sa ya dace a yi ruwa ce masha Allah wada ma wani hudi ayan mai ƙarya haƙi aliyar shiru in baɗi a cikin goma ne samu gaskiya da ya ta wuni duk wani an shi aka ce a hausa ai bahaushe ya da ilimi yasa mai bahaushe ka yake kiransu yan arwa ai ba bahaushe ya ilimi ta ke yan arwa ta arwa da ma'arwa ce an kai katari masha Allah ya hudu ai aka wai wadda mu ce gaza to wannan ya ayi ƙarya goma galashin da gaskiyar magana sanin ilimin cewa wanda san gaibu iya da cin abin da ke hudu mutum daga musulunci da nassun sunna da nassun da tun fikin gaba ɗayan ka ɗauka da ai wannan bayanin da aure ilimin gaibu kafurci ne kuma kai je ma annabi ta kai je ma kai ba dan boka ba ana boka nan boka in wasu biya sai a ce boka mu ce boka a Hausa mai ba da magani ya ɗauka mai walki da kiri a kahin a larabci ko malam da qur'ani akan shi da sai dubu akan shi ina baka labarin ga boka ne kahin ne shi kahin bai bai alaka da magana yana walki me alkahin kan ji me ma alkahin duk me ba labarin ga shi ne kahin illa ana magana kahin arraf aka ce kahin su suna kala shi aka shi kada wuri ana nihin bai ba labarin amma zai zo a gaba me arraf me baka labarin abin da ya wuce a wani maka magani a da aka maka sata wani ne satar mai wanshi iya faɗin wanda ya faɗin ɓarawo iya faɗin wanda ya maka magani wuri kaza kaza aka maka to shi ne a raftu duk da suke duk ilimin duk da awa gaibu ce cewa haramu ne ka je wajen su balle ka gai to yawan idan ana magana wanda ya je ya ka hurce na magana da ya kuma kaga wani shi ya ce min ba wa'uda ya yi ma haɗari gaskiya gaskiya mutane kauce ma zuwa wajen suna gama rikici su gama rigima su gama su bata al'umma su bata aboki da aboki su bata abokin zama a kasuwa a je a kayan wannan sai kaje a ce ai wannan ne ku yaron dogo dogo daga fara kai kasa wannan aranka yaron wanda bakan tarwa dade dan dogo dogo ne kudin gaje gaje tsaka tsakiya da haka zai fara daga daga ya fara wani ma yi da mace wannan ne kurin shikenan an gama fitina cikin al'umma a wurin zama ne a cikin mata ne an gama fitina kurin kuma duk da ƙarya ce suke kurin ga hidiman ka tare kurin haka samu aro shikenan daya ya yi ƙarya goma ƙarshen ta Allah ya shirye da mu
to malam wannan yake tambacewa wai dangane da zakawai za a iya huda da kuɗi
in hukun lokaci addini manzala yana raye sahabbai suna raye akwai kuɗi a zamaninsu akwai dirham akwai dina amma ba taɓa samun sun hudda ba kuɗi kan wancan abu kuma san sai wa ake a hudda kenan kai abu yanda ya zo ba magana abinda musu malamai ke cewa inda babu abinci ko abinci a sayan misali ba masu cin shi ka ba kowa ba irin wannan kana ya hudda kima kuɗi ka bada inda babu amma akwai Allah hore maka za ka saya ne ka bada abinci hakan nasu ya zo ba kuɗi ba ne ba amma inda ka magana kuɗi inda babu inda babu abinci wannan kuma larura ce ba da ka iya ko inda kake babu babu babu babu masu abincin ma sai ka baka bada kuɗin aje nuna sai ma bada
to wannan ko take tambayar cewa wai ya halatta a hana mutum zuwa lalitul kadari
me yake ne mutum ita kirkirin mijinta ya hana ta kwata ke ne ko to ilwa kan irin wannan lamari lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci sun tambaya amma yace buyutuhunna khairul lahunna amma sallaki a gida tahi alkhairi akan masallaci yin ga mai kare rigima an har miji ya bukaci matar shi a gida ya ce kakki je ba ta dama kace ki taka doka kikin je iya da wani wanda ban zai gito wanda zai bukace ki zama a gida kenan a takaice dai ba dole bane ba kikin je wata ce ya rasulullahi ina sallah a banka yace wanta na sani sai kan sallah a bana amma ki sani sallar ki a gidanki ta yi a masallaci na talwa idan sallah a bayan manzo Allah yana rayu sai a bayan manzo Allah a masallacin shi yace a gida ta hilada ina ga masallacin da magaran ko Kano ko Yemi kin ga yana girma ce kenan kake ba kanka wala ku zama matsala da mijinki ce kin ji za ta sai ni bana harda sai ka kin handa qur'ani ce karanta abin duka iya manzana ya halatta masa habbai karanta sura daya ta maimaitawa ka ta karanta sura ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai tai kai tai bakil gama ce gaji ki mun da ladan kina yi ki rukuyi Allah zai baki ladan mai yawan gaske kenan kai ki sa kanki dole sai kin ji don wani bai samun kuzari ne a cikin mutanen alsa idan Allah dai to Allah ta muke mu to wannan wani malam tambaya ke wai sallah da aka ake ba wai ma'aiwa to ce wani ya ake karantawa ba san sallah ma'aiwa ba san ba sallah sunna da ake ma'aiwa sallah ana masa addu'a dai wannan ko sallah mara tushe da ake kawo ta kirkire ko ba sallah kaza kaza ba amma mutum sallah bayan mutu addu'a ake mishi eh ba awa mutum sallah in ya mutu wannan ba abin wani kuma kwashe kwashe mun saka komai ba ba ruwan su shine ka ba sallah aka shirya ta ban wace illa yin addu'a sadaka gare shi kullum ka hudu kudi gurin kamar wani jaban gani ka hudu kudi gurin ba hinga sadaka kamar rijiya ba Allah inda hali
shine akwai wanda ma yake tambaya bayan nan da kuka yi na kan rijiya ne ya ce wai becin wannan ana iya kara a yi su wani hudda wanda wani sauransu ai ta bida babu babu tana sunna kuma mulki ce wani wani ya ce ya mulki ba ba wanda ce ba annabi ta ko sahabbai sun yi ba ba mu kama kan hadisin Allah a wani ne ya mulki ya ga wani a cikin azaba da ya kaza mai bidawo shi wani wani wani wani wani muke cewa in ma ka ce ma fidawo kamar mutum ya maza ya gani ya ce uban ka mai azaba kenan me fidawo a Hausa wanda aka ento aka ceto shi iya cikin azaba aka hudu shi wa ga maka uban ka yauta wa ga maka uban ka yauta zai hudu shi shi ne fidawo ma wani ne dama shi mulkin ya ga baban shi kowa ya cikin wuta ya ga dama shi kuma ya ga ya aiki ya kace ya ganshi ya hoto shi ne ya zama ya kace an tabu ma ba manzo Allah ya ce ba ba Allah bai ce ba manzo Allah ya ce ba babu shi a sunna ma kuma kamar da imamu shokkani na maula kamar imamu ibn kasir cikin tafsir ibn kasir ba magana da karshen ta ya kawo cewa babu magana daga manzon Allah ko sahabi yace ko ishara sahabi ba su yi ba akan karanta wannan alqur'ani babu yace cikin cikin surat najm da karkashin wa balatu lisa illa masa wannan sahabi sofi rasul cikin surat najm haka ibn kasir yace babu daga manzon Allah ko sahabbai ko ishara ba su yi ba irin wannan kuma ba ya zama kasuwa ne kun ba ma mai haɗari mai ce mai abun abun takeici na abun na wasa da hankalin mutane ya zo a suka fari 70,000 ci ko larisa to za ta asifar 70,000 zama baban ka zama fi dawo to a astigfari ne aka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah inda ka san me ma'ana ni mai addu'a ni naka ce ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah gafarta mini to baban ka yawa yawa kan kun gawashi kawashi kudi kaga kaga na kwatron fi an turon banka in ƙur'ani ya karanta kan shi ya karanta ba ƙur'ani ba ban ka karanta ba iya karantawa ana rubuta mai ladan shi rubuta yi to kuma sai a ce a hudda daga ladan shi kwantin a saka kwantin ba banka haba dan wa addini ko mai da addini cuwa cuwa mai da addini kurin kasuwa shine wallahi kurin wallahi mai da addini kasuwa kurin ce kawo kuma kai magana su ce ka ce ba adda wace ba adda sun ce ba wa ruwa adda wa wani hudi wannan ce cuwa cuwa ce aka hana da addini ka tsaya ka karantar da mutane abin da ya dace gare su kurin a baka sadakar miliyan malam ba wani mai karanta kama malamin sadakar miliyan ala kai banka amma ci da addini kirkira cikin addini da wani malamin iya cewa lahi mutane ne lahi mutu aka waje su mutane bu su taimaka malamai sai irin wannan cuwa-cuwa suke bada suka samu ba ba taimaka malam ga malam gwa an gaji ne kullum na bukata ne rashin taimaka malamai ka malamai suka kirkira abu da yawa cikin cuta na ci da addini don samu abu a hannun mutane annan mutane wallahi koma ga Allah kurin ci da addini ba shi da kyau kuran abin da ya zo a suna ka yi addu'a ga ma'aifanka ka musu sadaka duk abin da ka sadaka Allah ka da insha Allah ka ba almajiri ba ka ba malamin balai bane ba ka ba su ba wani hana ka ba su amma irin tuwa tuwa ya abin da ba shi ba don mu a samu kuɗi shi ne ake yankari eh bismillah jaka
to sai wannan yake tambace wai raka'o'i da bayan tarawih da ake cewa a yi niyyar raka'a kaza niyyar raka'a karanta kulhuwa lahu kaza yace wai ya dace da sunna wannan
shi kullum abin da ana magana ga lokacin ya wuce wanzan magana ana magana garau wannan karaka shi yan abin malami ke magana a abin da ya tabbata a sunna babu wani sabani kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma akan yin tarawih ko mu ce wannan me aka ce tarawih qiyamul ramadan qiyamul layl tahajjud yan uwa duka sallah guda ce sunaye ne kurin ake bambanta kan wasu dalilai sallar guda ce annabi ya shar'anta mutane a azumi amma ba azumi ba annabi sallallahu alaihi Aisha take cewa a Ramadan ko ni Ramadan annabi sallallahu alaihi bai karawa kan wannan raka'a 11 kululatarwa 13 sunan sallallahu alaihi wasallam abinda aka zo kurin azumi shar'anta ta a zo a masallaci da jama'a shine kurin abu da ke annabi shar'anta mutane shine amma sallallahu alaihi da kullum bayan Ramadan ba kenan wannan sallah ko kai ta farkon dare ko kai ta dare ko ƙarshen dare sallar ce ita kince dai ke ita kamata yan uwa a zo a gyara ta cikin nutsuwa yanzu wani zai zo ya yi tarawi shi ne manzana ya tafi nasu kuma ya tabbata annabi ya cewa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan ruwa dinji a duniya kowa ya tabbata da ingancinta duk wanda ya kaimu ramadan za a iya mai imani da neman lada za a gafata mace duk abin da ya laifi in wannan sallah mai tushe mai asali a sunna ta kamata malamai ta tsaya ta gyara ta da kyau amma kamar ya zama kamar ka'ida ce kamar dole ne kodin alam take zuwa nasi minti goma ya ƙayyata sha biyar ƙayyata ya shiga raka ya minti ishirin a kanta sai ya raka ita mai tushen ya mutu minti goma ko takwas amma wanda take da tushen an yi bakalanta an yi da gaggawa an watsi kuma kamata in lada ake nema wannan da ake yin da gaggawa bayan sada isha wannan raka a goma ta kamata a tsaya liman ya ja karatu da kyau ya ja karatu a jima ana yi ita kamata a ce mai lada amma wannan raka da ce bayan tarawih malamai bincike da aka yi a ɓangaren inda ake kawo ruwayo ko isnadi mai rauni ba ta da shi ya kirkire kuran kirkira ta aka yi aka ba ta lada mai yawan gaske don gaje kai adibi ba ta kakarya a nama karya misali zai gane karya ta an ce ina gadar rashin hudu a cikin ta cikin yawa cikin littafin dalilin ashirin da hudu in kai wani rakoyin za a baka a cikin lanza baka za a baka lada a nan musa da haruna kai ba ka san haka ne ba kana nan da maka a baka lada a nan musa da haruna haba dan wa musa hawa annabawa ya cikin ya cikin manzanni ula zan manyan manyan manzanni wai mutum zai sallah wai garka akwai wani zai yi a bashi lari anan Musa da Haruna kai ma ka san haka ba to da shi alama kake da ba gaskiya bace ba ba mai baka lari Musa kan da baka baka lari anan Musa da Haruna annabin cikin annaba ma manzan iya cikin manyan manyan manzannin Allah wani ga baka lari su gaba daya hawa dan uwa ba misali ne na baku na ku san wadamun abin kwace kwace ne dan uwa ka tsaya kai sallah ta sunna tabbatatta wannan tarawih ko mu ce kiyamun ramadana ko mu ce tahajjud ko mu ce asham asham kalma ce me malaman da suka ce asham asalin nan kasar da magaran za ta tattama ta malamai bare bari su ne malaman harkar su suka kawo addinin to aka ce asham kenan azumi me ya jawo wajen barbare me ya ce inda asham kenan ya azumi kenan sallah ce wadda ake ta a ramadan duk da yadda zama ce kiyamun ramadana amma da mutum ka asham ya amin kenan sallah da ake a ramadan shi ne suka ce da asham ba lahi bane ba suna ne amma ne sallar guda ce ita ce asham ita ce kiyamar ramadana ita ce kiyamar leli ita ta hajji sallar guda ce ta da ce mai yinta ko harkon dare tsakiyar dare bayan isha ne wannan ta rage ga mutum amma da sallar guda ce ita kaɗai ce aka sunanta a sunna da manzo Allah ya karantar da al'umma a yi ta ita kamata a tsaya a gyara da kyau amma bayan ta wata raka wata ran goma wata ran ishirin wata ran hudu wata ran shidda wannan kirkira aka kirkira aka ba mutane da roman da ba shi ba shine kuma magana kuma an sai bada a tsaya abin da ya zo a sunna shi kamata gaskiya zo karanta abin da
to shi wannan tambayar da yake wai yanzu sallah da ake yi to akwai mata da suke bi daga gida yake cewa wai ta yi ɗan uwa ko nafila ko farilla ba abin sallah daga gida shi ma sa ma sunna me asalin abin aisha radiyallahu anha yawan saudiya mutum kama na kudin da haka ba wani kudin mutum hira sai ga wace ba ta yi ba a'a aisha radiyallahu anha ɗakinta da masallaci kowata su fito a masallaci kuma tana jin abin da ake a masallaci daga cikin ɗakinta ko a yanzu ka ce ba ma a ce an cire wuta ko muna jin lasfika a lasfika ana iko fiye a cire wuta to ita tana ji ba lasfika tana jin abin da ake a masallaci amma in za ta sallah sai ta komo ta shiga layi bayan maza sai sallah ta da mata kuma kowa san rudin sallah a cikin gida zan misali kan aka kofir bayan kofir ko ba kofir ma ba kofir misali yanzu liman wurin raka'a ta biyu sai mance sai huci ku kina da gida zama zaki ruwan zama ne ke mutu ga liman sai ga nan ga shiga rudu liman iya tsaye a sarari liman ya ya mata tabi ya meke kike nan kina nan kina zamne kina tayya wani abu da wani abu na yawa kana a gaba na yawa kana a gaba na yawa kana kuma a masallaci guda ne ma an sa hijabi kurin ba gida ba liman ya tashi wurin zaman sallah ta isha da ya tashi su mata ba san bai tashi suna tayya zamne shi kuma liman da ya tashi amata tabi ya san amata tabi bai dawo ba ya ci gaba da sallah liman sai liman lokacin da zai kabbara ta su ta ku'i su kuma ji suke tashi yanzu ya suka kaba suka tashi suna jiran kabbara sai suka ji koyar sima lahimin da suka rikice sallar ta lalace ka wani misali ne a takaice bai halitta ki sallar daga gida ba dole bane yan uwa ka ba kanki wala ka shiga halin ruru ba dole ki kayan ki a gidanki sallar ki an biki zama sallaci ki kayan ki a gidanki ba ce bai kin zo kin kin mila speaker ka saba ma shara kai kai kana neman lada sai kana neman lada ki abu da najar sunna ko ki zo masallaci ko ki tsaya a gidanki ko annabi ce ta lada Allah ta muke mu
to mala wannan yake tambayar cewa wani mutum ne zai wata ibada sai ya kudura a ran shi ko Allah ba wa ma'aikon shi ladan ya ce ya yi insha Allah yayi eh wannan yayi da abin da kace Allah ba Allah ba wa ma'aikon ladan ba da abin da kai Allah ya kama ayyukan insha Allah to sai wanda suke tambayar cewa wai shan laka wai haram ne an sani ba
to sai wanda yake tambayar cewa wai rike qur'ani a cikin sallah da ake yi kamar lokacin tarawih kenan yace ya dace da da sunna ko shi rike qur'ani malamai suna sabani kan shi wasu na ga ana yin rikewa mai hujja an samu aisha radiyallahu anha ta sa wani maulakinta baran bawa aka ce bawanta ya mata iya sallah iya rike qur'ani wannan shine madogara ta masu rikewa to ma ana ga magana me yahi rishin rikewa da shi yahi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka sauran sahabbai ba sa rikewa kuma ba sa wani rike manzo Allah ya halitta masa sahabbai raye dare da sura guda kai har ma da aya guda tunda an shar'anta maka yin kai ta mai da wannan harfin Qur'ani da hafizi da ba hafizi ba wannan lada da ake bada na karatun Qur'ani duk ɗaya ne ko ba ya kasa ce suke Qur'ani ba da abin da kanta na Qur'ani za a baka ladan shi kenan kana iya kama sura guda kamar sabbi suke kai ta yin ta misali za a tsaye in kama sura guda yi ta mai ta in jima ina yi ba na ilga ma in jima minti 10 20 ne bakin na nagaji ni ruku ina kenan ka ce me kawo kuma Allah ta Allah ta kan da abin da Qur'ani kanka ta bakan kwala fakar ma ta samu Qur'ani Allah ce ka kan da abin da ka iya tana ce ku kan da abin da ka iya ka bakan kwala wajen ka ga rikewar ga budewa ka ga shiga aiki ka bude ka daga nan ka ga na masa zaman ana mutsa su sallah hannunka a mallake ya dage nan akwai wahala gaskiyar magana akwai wahala akwai zaka bar wata kuma daban kenan amma idan mutum yi ba a ce ka za an samu wani daga cikin magabata yi amma abin da yayi ka karanta abin da ka iya kurin kai shine yayi dacewa da sunna kuma da ba wani sabani kan shi amma rikewar kuma nan matsala sama nan ba maganar ba wai lima su sanda suna maganar shi limami ya rike ƙur'ani to yanzu he ka ga mamu suna ba liman kowa da ga wajen mutum goma da ƙur'ani a hannunsu to dan uwa shi liman da ƙur'ani shi me zai me ya faɗa kai ka rike wai ka wai ce wai wani mace ta da mace to har ya kai zama a ƙur'an na gaban shi mace ka ga ko matsala ka yi wani ba kai wahala ne baban da zaura baban da mamu kuma shi mamu ko da balarabe ko mene ne ko harzin ƙur'ani ne ka shurari ƙur'ani kana shurari ya baka nutsuwa kana sallah ka shi ɗan liman ya riƙe yamuwa zuna magana limami liman an samu asar ya riƙe ko to limamin ya riƙe wani kai ku riƙe ƙur'ani ko ko mamu namu ku shurara ne kuma ya ba mutum nutsuwa ta sallah da yake ya shura abin da ake ba kai ga rike ba kakan kwana Allah shaida mu
to sai malamin ne ke eh tambayar shi ta biyu ke cewa wai to idan sarke wannan qur'ani da ake a cikin kwana goma shi ma ya dace da sunna shi abin da ga maka ai annabi kayyade ba kin wanda sauki ba a ci alahi amma kaka dora maka kanka kanka wallahi kai matsala ka ɗora ma takalluf ka yi wahalar da ka gaba ka ma mu wahala ya ka sauki shi ne bai babu shi a sunna amma mutum in kura ya sauki ko kasar haka yi shi ya ce kofa ce a buɗe ƙayyadewa he na sauka shi ne matsala ka zama mun ka wahala ga da su yau ka sanya ma shi ne matsala ma mutum ya ba ce lahi
sai wanda yake tambaya cewa yake tambaya wai akan wanda ya ga ya ga daren lailatul qadr ya waje ganin shi waje ganin shi lailatul qadr yanwa abin da ake magana cikin magabata duk wannan abin da ke kawo magana yanwa yanwa dalla ta kadari shi nema ne ake ya dace in dace da aiki ibada mai yawa a ciki in wa magani dalla ta kadari abin da ake hudi na magana kaga maka da maganan kaga maka a gaban ka duk itace sun wadi kaga haske a duniya duk wani hudi da yake ba san da yanzu ba da hudi ba ko da mutane suke abin yanzu kamar ka'ida ce ma yanzu he ga haske maka haske yanzu ba gan shi ba shi wa Allah ne subhanahu wataala Allah ya so ya ba wannan al'umma wata garabasa kuma wannan garabasar kowa ya san bashin gurgurin shi abin da shi gurgurin mai ake so ko a yau ta ibada da aka dare kaza ne ne ya mun magana yanwa yanzu misali yau he dace wannan dare ne na takadar duk abin da ne na ibada za a limka mun shi sama da ibada wata dubu da ba shi ba kenan misali ne na awa daya na ibada sallah kai kai ta awa biyu ko awa uku kaga ladan mu ya bambanta amma kowa da samu himar shi kowa duk musulmi ya samu wani kaso domin daren a cikin watan ramadan ne shi watan ramadan kai sallah magariba kai sallah isha shi kuma dare ne ba wani bane sai abincin ta juma ta wuce Allah ta salamun hiya hatta matul fajar shi daren mai fadarwa tun kwada rana hakito alfajir shi garabasa tun farko abu babu da mana awa daya awa biyu ba mai wuce a daren gaba ɗaya ne da kuke saukowa ku buke da wannan fadala Allah ce hakito alfajir shi wata allayin tun daga kwada rana ne kayan magariba kayan isha kuma ga musamman sai ya cewa duk da sallar isha cikin jama'a sai ba shi ladan ya raye dare ya sallar asuba cikin jama'a ka za ba shi ladan rabin dare an ka sallar isha cikin jama'a za ba ka ladan rabin raye rabin dare kuma in kai asuba cikin jama'a za a baka kaman kayan ladan dare gaba daya to wani ga wannan garabasa to ta zo ɗaya da wanda ya tsayawa awa ɗaya awa biyu da kai da kai ba shi ne ke da abinda sahabbai a mazan da ke sahabbai suke yi suke yawaita ibada a wannan darare don ya dace da wannan dare ko baka koyi ba ba wani ganin haske ba da komi kurin abin da ake nema kurin ya dace na yi ibada mai yawa a ciki kurin ba wani bukata ya kaga haske ya kaga wani kaza ice ya faɗi ba wani bukata komi kuma da su ɗauki abin wani haske ne hama addu'a ma kuma ko ko da addu'a ce kurin addu'a ce kurin ake so a sa addu'a a dare ne muhimmancin daren ba addu'a kaɗai ba a yi ibada mai yawa shi da annabi sabbi suke yi sai ta ibada amma ba wata bukatar sai na ga dare kaza sai na ga kaza a ba duk babu wannan ko ba ga komai ba cikin duhu ka tashi ka wuni ka tashi dan ka dace ka ibada mai yawa ka caba Allah ta muke mu
to ya mal wannan yake kan kuna wannan yake cewa ibada sai sallah ko kuma duka sauran ayyuka da na duk aikin da kai a wannan dare za a limka shi sama da dare na wata dubu da bashi ba minti goma kai haka awa ɗaya kai haka awa bi kai gwalgwadon abin da kai na ibada shi za a rimka ma sama da wani dare ba shi nota dubu kashin kashin magana ke dubu
to malam sai wannan yake cewa wai ko mutum ne ya ce ma matar shi shi ya kare da ita ko yau ta samu shi ta yi arme to sai daga baya ya zo ya ce wa shi ba sakin ta ne ya ce wa kenan wannan magana to wannan a sai gidan kali
to sai wannan yake tambaya cewa ya wai azumin wanda baya sallah
ai ba azumi ba sallah ba azumi ba sallah sallah ce shi wai ya zai musulunci ba ba sallah hanna ya sashi hanya bai kama hanya ba misali da annabi sallama ya ya aiki sahabbai zuwa garuruwa da horko abin da ta masa sahabbai in kun je gari ku kiraye su da kalmar shahada su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni Muhammadu manzon Allah ne ya ce idan sun yarda da wannan ke matakin kalmatar shahada tukwan ya ce ku sanar da su akwai salloli guda biyar a kansu in sun yarda da sallah tukwan a ce kuma maganar zakka in sun amince maganar azumi maganar hajji kenan matakin sallah shine farko na aiki a ibada inda an yi imani gaskiya mai san iman dai abin ba shi ne mai ke ba in dai san lada yake a wajen Allah tsira a wajen Allah to sallah ta jigo ce akin da manzon sallallahu yake cewa idan mutum ya bar sallar daga ana mai sunan kafirci ma kaga Allah da yake magana cewa in suka tsaye da sallah suka ba zakka ku bar su in kuna dini kenan shi jigo sallah kan ba sallah ba azumi ba sallah an wa salamu alaikum wa rahmatullahi
to to mana wannan take tambayar cewa wai wai wanda zai yi azumi wanda zai yi bak ya aji azumi wai daga baya wai azumin nan nashi yake ta ai baka ai a gaba shi yanzu dai kun Allah ga ta musu suka suka suka ga suka ka koma baya suka suka Allah ga ta musu kurin shi muka magana kamata wannan gwamnati ya kamata da masu hodi a ji a yi tsoron Allah a gaya wa hukuma gaskiyar magana yan wannan na samu wata takarda kwana wata abu ta journal ingila ingila gwamnati ingila wannan shekarar ta daga examen saboda musulmi da suke kasar ta musul ingila kenan wannan yan uwa musulmi kamata mu ku ga sunan masu kelan gwamnati masu wanda yaji wajibin ku ne mai addinin ka addinin shi kamar komi idan ingila ta bada dama ga dalibai a doke musu a daga examen saboda su musulmi ina kasar musulmi gaba daya wannan masu shi kamata mas'ulan masu ke wakilan abai kamata tsakani ga Allah ku kullum ana rigima ana rigima yara ana bushe ta na lili abai hannun ku ke mai matsalar ayi ayi ba ko ba zai me zai cutar ku balle abin sai abin guje guje ya kamata ku yi tsoron ku yi addinin ku aiki ku tausaya ma ɗiyan ku ne wani yana hidimar azumin kenan a tausaya musu a ɗaga ko kayan azumin ko ban azumi akai me zai cutar da ku me zai cutar da al'umma ko ƙasa an aka examen kayan azumi ko ban azumi mun ji bana ga an yi program ko to ku yi tsoron baɗi Allah kai mu ku yi program kin zai zama to bayan sallah ko kayan sallah a tsakanin ka Allah suka harunan haƙƙi na kan kuma duk mai faɗi wajibi zai faɗi Allah taimake mu
wannan tambayar magana ramuwar ta mai suke cewa wai ta yi ko kuwa tammi amon amon da shi wannan azumin da suka sha lokacin rama za su rama su masi yawa to shine rama za su mu mun mun Allah Allah Allah karanta musu yawa kuma ga rama kuna zai darura ce gurin daruri ne kace to to sai wannan yake tambayar cewa wai barci iya kare azumi
irin wace ka zabi an hirce iya wata mace gane ba kace iya tambaye akwai mai roci kamar Allah wannan wani magana akwai matsala da kan tambaye to a takaice bai bata ne to gasa gasa yana bai bata to ko da misali kaddara da kace an yi barci an yi mulki ma na janaba ko mulki ka a cikin barci bai bata azumi shine kullun tambaye dai Eh.
eh to sai wannan yake tambayar cewa wai wai akwai maganin yana
ai ai da na baka ne ma ma ina da kaddara ne ba ni da zan fani ina da ina lokacin da wata kuku gane ne a lokacin ba tsaya take mana tambayan sai ta tsaya sai dubara nake wuce wannan so da yawa so da yawa ina ina da ita kaina dan ne ana bi mana abin da iya rage amma ne sanin ina yaro ta haka yanzu ma wata ran tsaya take hidda dabara ne dan wuce gon kenan mun Allah ka maganin ta yau ba kai da yau ne da zabar mun maganin ta kuma ka samu gamin
to wannan yake tambaye take tambayar cewa wai ya ake yin wankan janaba a samu ruwa mai sunan ruwa a takaice ko a sahani ko a dawar ko a famfo abinda ake so da gurin ai niyya da ta wankan janaba a samu ruwa a fara wanke hannu bakin fonye bakin wani hannu aka wanke hannu baki- bakin fonye a doko ruwa a wanke al'aura gaba daya fes tuna ana cikin wanka da ja aka wanke cibiyar zuwa al'aura- da wanke tsakamta gaba daya cibiyar zuwa guyu ko ina an wanke ya zo a yi arula kamar ta sallah ta da kullum aka cika arula kamar ta sallah shi ke na ɗauko ruwa a zuba a wanke kai da kyau a cuɗa da kyau kuma aka ƙare aka wanke kai a zo ƙasa kuma tun daga wuya abin da ya ɓangaren dama ko ina a wanke ɓangaren hagun ko ina a wanke inda aka wanke a cikin wala ba sai sake wanke ba wannan aka haka wankan janaba ya ƙare kuma idan mai tambaye da gaske iya- iya iya- iya da abin abin abin whatsapp ina iya kowa yanka akwai shi aikace practical aka mai sha Allah amma lokaci ya lakan gobe sai ina ga lokaci ba Allah kai mu gobe sai kun tambaya ci Allah kai mu gobe sai insha Allah bayan kare gobe mu kare goma sai dai wani bayan yanzu an jima kai Eh, ko ki ai kira gaba kai tsaye ba lokacin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ko ba ya zo da masallaci ya yi iya da kan ya kwanta wajen jerin